عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ببير جوة جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut yau muna darasi na ashirin da biyu ko da uku shafa'atul anbiya ceton annabawa in ba manta ba jiya mun yi magana akan fassarar maqamul mahmud wanda muke fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan matsayi kuma muna fata Allah ya samu daga cikin wanda za su amfana da wannan matsayi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ina abin da nake nufi Allah ya taimake mu lokacin da za a ba manzon Allah wannan matsayi ya ceci wasu daga cikin al'ummansa Allah ya samu muna daga cikin Allah ya samu muna daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceta kamar yadda kuka gani ran nan muna magana akan yadda Ibn Sa'dun yake gaya ma Malik bin Dinar yana ce masa ka sani fa in duk mutanen duniya suka shiga aljanna in kai baka shiga ba ba abin da zai amfane ka in ko duk mutanen duniya suka shiga wuta kai ko baka shiga ba to ba abin da zai dame ka ina fata an gane in kowa ya shiga aljanna ni ban shiga ba kai baka shiga ba kaman ba shiga aljanna ba ne domin kai ba abin da abin zai amfana da kai sannan kuma in kowa ya shiga wuta kai baka shiga ba wannan abin ba zai dame ka ba to wannan shi yasa kullum muke fata mun taro ba Allah tabaraka wa ta'ala safiya da marici kullum mutum karanci ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da kai aljanna so uku ka roki Allah ya kare ka daga shiga wuta so uku da safe da marici kullum wannan abu ne wanda ake so ka maimaita shi kullum Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar kullum kayi so uku da safe kayi so uku da yamma in ma ka manta yi shi koyaushe kawai ya zama dai kana roƙon Allah koyaushe in ka motsa ka motsa ko akan gadonka kake kwance da daddare ka falka da daddare ka roƙi Allah ya kare ka daga shiga wuta ka roƙi Allah ya saka shiga aljanna lokacin karba addu'a ake neman mai yi ake yi ma idan sulusul akhir yayi roƙon Allah ke cewa wane ne yake so yake neman wani abu a bashi wane ne yake neman a kare shi a kare shi wane ne yake neman gafara gafarta masa aikon lokacin nan shine min babu aula ko ba ka iya tashi ka yi addu'a ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala dama da aka ce man ta'arra min al-layl cewa kai duk wanda ya farka cikin dare yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma ighfir li sannan aka ce ya roki kuma abin da yake so a wurin a nan wurin ka ce Allah ya ma kaza Allah ya kare ka daga kaza Allah ya ma kaza daga nan ya so ka ci gaba da bacci ma amma baka tashi ba a lokacin amma dai kai wani abu ko kun kari ka tashi kayo kafin ka dawo tunda in ka ji shi da gaske sai ka tashi in dai na gaske ne sai a tada ka in ka je kayo lokacin kuma da zaka tashi bai yi ba ƙara kwanciya zaka ba kafin baccin ya ƙara dauke ka kai in kuma ka manta dama baka yi ba wancan da muka faɗi na jiyan nan baka yi shi ba to yi lokacin yanzu ba ka farka ba kila baccin da ya yi kaba ka an ce ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi sawuku a gafar to baka samu kai ba yanzu ka farka ba nan ba subhanallahi da aka ce kai 33 alhamdulillah wa 33 Allahu akbar 34 baka yi su ba barko yanzu an dada ka ka sani ma ko taimakon ka aka kaji fitsarin nan ka dace ayo ai ka aka goyi daga ina Allahu akbar 34 eh na aka ne mana wacce ba sallah aka ce ba na na eh eh to ka ka roƙon kai ai ka roƙa amma dai ka ga ya fito mutum ya ce gani Allah ya gafarta min Allah kai ma rahama Allah ka rufa ma Allah Allah ya raka da kunya ta ni kada ka tozar ta ni a duniya kada ka kunya ta ni a lafiya ai addu'a nan da kake ganin magabata suna cewa Allahumma la tabda'na fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-'abd alayhi ya Allah kada ka kunya ta ni lokacin da nake kan doron kasa kada ka kunya ta ni in na shiga karkashin kasa kabari kenan kada ka kunya ta ni in an tashi filin kiyama in ka tara nan ka tara ko ina to kaga kuma mutum zai iya wannan kafin bacci ya dauke mutum koyo za mu rika yi ne matsalar in an ji wani abin kamar da wuya babu wuya sai dai rashin baki muhimmanci duk abin da ke da wuya ne amfani alƙalami in ka ga abu da wuya ka ji da wuya ne yadda za a yi ka rubuta shi ka tsare in ma na ta yata za ka yi auya takardar ka rike yawo da ita har ka rike in ka kasa rikewa kullum zaro ta karanta ai tun da Allah ya riga ya ba mutum ni'iman iya rubutawa da iya karantawa an gama ba mutum babban ni'ima kwanaki muka yi magana na wani malami yana maganan cewa babban ni'iman da Allah ya ba dan adam bayan addini ko ma wanda ba musulmi ba ma duk an yi musharaka wajen wannan ni'iman ka ga ni'iman rubutu da ni'iman karantawa mu gode wa Allah ta kalli dabbobi suna fada ibarat na su ba su iya rubuta ba su iya magana ba ba su iya rubutu yanzu in ka ga dama daga nan zaune in ka zaro waya ka saboda ilmin iman rubutu da karatu sai ka tura sako gida su karanta su turo ma da nasu kuma ba ma sai mun ji ka ba ka yi su rubutu ya isa ya isa wurin su su ma sun maido nasu kuma ka karanta ka rubuta ka tura su ma sun samu ni'imar iya karanta sun karanta sun turo ma su ma ni'imar rubutu kai kuma ka samu ni'imar karanta ka karanta wannan ni'imar min ajallin ni'ima sai Allah tabaraka wa ta'ala ya magana ya ta'allama al-insana malam yala wani wurin ya ce allama allama bil qalam alladhi allama bil qalam allama eh allama bil bayan daga duk waɗannan duk wannan abin ni'ima ce babba ar-rahman allama alquran duk in ba da karatu da rubutun mu ba za ka samu wannan neman ba tunda za ka iya karanta amma kana iya karantawa kana iya rubutawa min ajallin ni'ima wannan yana daga cikin ni'ima babba sai kamata mu rika suna da ita muna gode ma Allah ko rubutun kai a takarda ko a wani wuri har za ka ɗauki rubutun nan kai na wanda ka gana ba in ka gana ma ba yanzu sai kai rubutun kai da turanci in ka gana ma sai ka juya kai da hausa in ka dama sai ka juya ka yi da larabci gwargwadon kokarin yadda za ka je kuma ka ba wani ya karanta kuma kai ma a yi masu karanta hada min ajallin nema ta kai wani adam za ka iya ta'abir ka faɗi abin da ke ranka ba tare da ka motsa baki ba kuma ka faɗi duk abin da ke ranka ka isar da saƙon wani ya gani ya karanta shi ma ya turo ma na shi karanta wannan yana daga cikin babban nema kalli tashi nan da mutum yake yanzu fa za a yi ma ka karanta shi kai ma kamar da sakon kar ka tura mai kuma yana gani ya gane abin da kace wanda ya ji dadi ya godiya in ya ga dama har ya turo maka wadannan yan aljanu aljanun ya ji dadi ya dariya ya alaban ya ji dadin abin da kace in addu'a ce ya daga hannu ya ma in menene duk rubutun nan ya gane har ya gane wanda sako zai ma in abin damuwa ne kai mai zubo da hawaye ya nuna ma bai ji dadi ba in ya ce ma ya samu wani abu ya ba gwalo ita wi ita wi ya ci ya kai a warkar da izo yau ka zo warka zo kana da tura wai sai gwalo ce ya ga ana gwalo ya ce a cira ba ba ka da izo kaga wannan dan abin da aka yi mai saboda gane rubutu da karatu da bai san shi ba a rubuce ko ko ya gani bai gane me ma'ana ibarat za a yi ma da shi za ka gane ta dalilin ka iya karanta ka iya rubuta ka gane me ake nufi to saboda haka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da yi mu dabbobi ba yayi mu dan adam sannan kuma ya zo ba mu wannan babban ni'ima ta addini ba sai da muka roƙe shi ba kamar yadda nake gaya mana malamin sanan nan ya dare kuka da kuka aka gama karatun ya yi magana babu ni'iman da Allah zai ma bawansa kamar ni'imar musulunci to kuma sai Allah ya ɗauke ta ya baka kyauta baka roƙa ba ya ce to Allah yadda ka ba mu musulunci ba tare da mun roƙe ka ba Allah ka ba mu aljanna wadda ita kuma roƙonka muke a sanar yanzu muna ta roƙo to ka ba mu wannan ka ba mu kyauta ba dan mun roƙe ka ba to ka ba mu wannan da muke roƙon ba dan kuma abin nan din ba dan mun yi ka ba amma ita muna roƙo babban abu ne mu gane waɗannan abubuwan nan duk abin da ka ji yana da wahala kawai abin da magabata suka ce ba ba wani abu mai wahala sai da in kai ne baka damu da shi ba qayyidha in ka ji min fa ayya fa'ida in ka ji ta fa qayyidha daure ta yace in ka tafi kauye ka je ka sawo saniya ko ka sawo bakon dabba in kana tsoron ta gudu za ka yi mata malam sani ka je ka sawo katon bajini sanun huda ka je ka sawo sanun huda gadi gadi guda biyu hasan gadi eh gadi gadi gadi guda biyu su ne wannan din ka je ka sawo su guda biyu duka kawada to gani kaje ka samu wadannan shanun hudun dirka dirka guda biyu kana tsoron su gudu me za ka yi musu to duk abin da ka ji kana son shi har ya baka muhimmanci rubuta ya sa ke so ya zama kana da littafi ka yi da irin rubutunka in ma irin rubutun masu shorthand za ka yi alama kake yi kana gane me kake nufi ka yi da ita ka yi zane da yawa kawai ka gane me kake nufi shi kenan sana ya kai halin da wannan shi ne saboda haka mutum ya rike yin waɗannan addu'o'i in ka tashi da daddare ka yi ya abin da kake iya yi ko farkawa ka yi wata ran za ka iya farkawa wani abu ya dame ka ko wani tunani ya dame ka kai minti goma ka yi kuri ba kai bacci ba a cikin wannan lokacin yi kokari ka cuccusa wasu abu ka samu cikin wannan damuwan kai kuma kana neman mafita kana cuccusa wasu abin da za su yanke ka alakara ko nan ba daɗi in can sai daɗi ta mantar da mutum nan duk yadda aka ji rashin daɗi a duniya wanda ya je lahira aka tsoma shi aljanna so ɗaya wanda ya fi kowa shan masifa a duniyar nan wanda ya fi kowa shan wahala a duniyar nan idan ya shiga aljanna aka tsoma shi so ɗaya aka fito da shi aka ce ka taɓa shan wahala zai ce wallahi bai taɓa shan wahala ba jin daɗin nan ya mantar da shi wannan wahalar ko wata iri ce inda ta duniya ce kamar yadda aka ce wanda yake kowa fataka a wannan gidan yafi kowa jin daɗi da fataka idan aka tsoma shi a wuta so ɗaya aka ciro shi aka ce ka taɓa jin daɗi da ce wallahi da taɓa jin daɗi ba tun da yake a ce to me kake gani in kai ce da duk duniya da abin da ke cikin ta aka ce ka bada ka fanshi kanka kada ƙara tsoma ka a wutan nan zai ce wallahi ya baya a ce to an nemi ka yi abin da yake mafi sauki ba kai ba don aka koma ka wuta Allah ka tsare mu na tafi hala ba koma kan babin kada mutum ya shi saboda haka shafa'atul anbiya ceton annabawa annabawa za su yi ceto kun san muna babin ceto ne da kuma waɗanda za a ba ceto an yi maganar mala'iku daga farko aka zo aka yi maganar maqamul mahmud wanda yake matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abi bakar as-siddiq an abu bakar an abi bakar as-siddiq radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu bakar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace asbaha ku wannan hadisi mai ban mamaki wanda inda wannan zamanin ne aka yi wannan abun da mun shiga uku kuma za ku ji kowa ya tsaya ya bi hadisin a hankali har mu gano menene ma'anan a wanda nake nufi ku ji mu fahimce shi sosai kuma mutum ya auna da da wannan zamanin ne aka yi shi ya za yake fala أصبح رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من لون الله صلى الله عليه وسلم يا وعي جاي واتو أصبح تاي وصلى الغداة يا من صلى أصبح كجي فأنا ثاني كدورة سوسي النبي صلى الله عليه وسلم أن وعي جاي يا صلى أصبح tare da sayyidina abubakar kuma wannan hadisin yana daga muhaddisai masu muhimmanci kwarai da gaske menene dalili saboda sayyidina abubakar bai da hadisai da yawa bai magana kan manzo ba ya ta komi to duk inda kaga yayi magana yana nuna mahimmancin maganan nan ba ya kaɗan ba kun ga dai waccan babban maganan da muka karanta kwanaki wanda ba na fatan wani daga cikin mu ya manta da wannan kuma ya manta da darajar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yanda ya nema ma wannan al'umma mafita tunda mun yi magana cewa manzon Allah ya bar duniya da ɗan kwanaki Usman bin Affan ya zo wani wuri yana ta kuka haka ne ko ya yi shiru Umar ya zo zai wuce ya yi mai sallama bai ji ba ya kare mai sallama bai amsa ba ya kare mai sallama bai amsa ba ya wuce ya je ya samu sayyidina Abubakar a lokacin yana khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace kaga abin da nake tsoro ko yanzu yau kwana nawa kenan da mutuwan manzon Allah har za a samu matsala tsakanina da Usman bin Affan na yi masa sallama har so uku yayi banza da ni bai amsa ba Sayyidina Abubakar bai tsaya ya ce a yi da shi ko a wata magana ba sai ya kamo hannun shi ya ce yana ina ya ce yana can ya ce zo mu je suka je aka yi mai sallama ya amsa ya ce ɗan uwanka Umar ya kawo ƙara cewa ya yi maka sallama har so uku amma baka amsa ba ya ce ni ban ji shi ba ya ce ka ji ya ce gaskiya ban ji ka ba sai na bakar ya ce gaskiya bai ji ka ba Usman baya karya bai ji ka ba tun da yace bai ji ka ba bai ji ka ba to amma menene ya dame ka ya Usman kake wannan tunani in dai tunani kake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan matsala ce ta kowa kuma babu wani wanda ya fi jin zafin rabuwa da manzon Allah kamar ni amma hakuri za mu abin da ya ban mu akai kawai mu ci gaba da aiki Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi ya ce gaskiya ne akwai wannan amma akwai wani sakaci da na yi shi ya dame ni shi ne nake kuka wani sakaci kai ya ce ya manta ko ko ya yi sakaci bai tambayi manzon Allah ba menene mafita a wannan al'umma abu ɗaya da al'umman nan za su samu wanda zai sa a lahira dai za su shiga aljanna biyar da aka shiga aljanna abu ɗaya ya ce kwantar da hankalinka na tambayo mana to ku ji wannan wannan abu yace kwantar da hankalinka wannan abu da ke damun ka na tambayo mana shi yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi na ce ya rasulullah menene mafita ga al'umman nan wanda abu mafi karancin da za su samu in dai su rike su za su ga aljanna yace kalman nan da na gaya ma baffa na ranan da zai bar duniya bai fadi ba wanda duk ya zo mutuwa ya mutu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah to zai shiga aljanna khalisa tsantsa ya yarda ya gamsu zai shiga aljanna to da ka kaga wannan ya kaga wannan mafita to da aka da aka zamu ƙara gane darajar shi ba karaman daraja gare shi sai dai yanzu da yake wannan zamani yayi mutum ba ruwan shi kawai zai zo ya zazzage shi ya kasarta su ma bai damu ba kuma ana gani kuma ya ci gaba ma da rayuwa mutane na gani har a rika rigima da shi ana gardama an ba shi dama to wannan kaga shi kenan addini ya samu matsala amma mutanen nan bayan Allah ne bi ma'anar kalma Allah shi kadai san matsayin to shi dai sai na Abubakar shi rawaito wannan wannan hadisi kuma yana da gaisu ahammiya yace manzon Allah yayi sallah asuba wata rana da mu sun majalasa annabi ya zauna a masallaci ba zuwa yake yana bacci ba masu bacci kullum a gaya wa mutane wannan magana amana gaya ma yau a maimaita gobe nan da gobe za mu yi sallah asuba nan da ku kajin da mutum uku za su tsaya kowa lokaci bai tsanan da sai kawai tafi kwanta kaman kai ka ce kowa sai fi jin daɗin mutane daɗin bacci balle ka shiga unguwanni wani wani masallaci ma limami ke fara fita ana sallah asuba kawai kowa ya fita gaba ɗaya sai ka ga an koma ce to shikenan kai in lati gare ka ka zauna sai wani ya zo ya tsaye hukunta wunduna ya kashe wuta ya kashe fanka lokacin ya kakkashe komi ya rida ta kofofi gaba ɗaya saura guda ɗaya sai dawo ko sai tsaye yana kida makuli yana karkada me yake nufi ka fita ya rike shi ne zai rike wannan in ka samu kuma mai ganin girman ka kenan bai zo ce ma kai fita za mu kulle wani kai zai zai fita za mu kulle ma gaban mu mu ta cikin mu zo mu gaba agogo kaga sai ya zaje ka mu ban mutum a ciki mu zo mu gaba agogo kai farawo ne ko ko ba haka bane ba a yi na to kaji irin wannan masu dan aikin na ga maka sirrin su ka rika samun dubu ɗari ka sa dubu ko ɗari biyar biyar kawai da an zo kawai gobe ka zauna ka zauna ka daɗe ya yi ta tsaki ya ta tsaki yana ka tafi kullum nan kai banza da shi an jima ya baka ya tafi ya ka zai dawo ya ka ba shi ɗari biyar ka ce sha sha yi a Allah sa ka rajai ya fi gane eh eh abinda na gwada na sani yi saboda kuna ba ɗari biyar ehe ka gadi ko ɗari biyar ɗari biyar za ta zanta ta ta ka sai wuri a masallaci abinda na gwada har wani jira ne ma in ka zo fita ya biyo ba da takalmarka saboda ɗari biyar ɗinka kaga sai kamar sai ka ka zo ka tsaya ka tsaya abu da kuɗinka kamar ka je masallaci ne kana neman ruwa alwala babu da kuɗinka menene ba sai ka tsaya ba tunda ba su san addini ba su da za su zauna sai wuri dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar duk sati sati wata ɗaya ka ka rika kyauta duk masu aiki aikin nan ka nemo su masu koran mutane nan ka rika ba su kuɗi za su rika jiran ka ka gama duk abin da za ka kai sallah har da da za su tsaya ka in ka mutu Allah ya karba da ka bada kuɗi ka gwada in suna korar ka ka gwada ka gani to kuma tunda kai ka gane haka ba sai ka bada kuɗin maka ka sayi wuri a ce ma idan ka zauna a cikin masallaci ka zauna kana ta azka kuma ba a hana ka ba ma ku ji wata falalan an tambaye bin bai kana zauna a nan wurin sai ka ji ba wurin baka jin daɗi kana so ka canza wuri ka koma a cikin masallacin ka jingina ko ka koma wani wuri la ba a cikin masallacin in ka ga dama kana iya kana nan ka koma cikin bangwancin kai zaman ka kai abin da za ka yi kai zaman ka canza wurin nan tashi daga wurin abin da kawai muka ce shine askafin nan da muka faɗi ran nan sune aka ce kafin ma ka nada kafa ka yi su amma bayan ka gama wannan in ka ga dama ka samu ka tashi daga nan ka koma wurin da yafi ma daɗi in ba ka son sanyi ba ka son iska ka canza duk inda kake so cikin masallacin kai zaman kala ba ba komai ko alwallar ka ce ta warware a sai ka sai azkatin ka sai azkatin ka ba lokacin da ka zo san da zaka yi sallah sai ka yo ka je ka yi alwallar ka dawo ka cigaba da aikin ka shikenan a wani abu da yana ne ka in fitsari kake ji ka je ka fitsarin ka ma ka kake yi alwallar ka dawo ka cigaba duk an san dalilin da ya fitar da kai ko da abin da aka hana ka ka fita ka yi waya ka dawo kaga ka fara magana da wasu ka baro can inda kake yanzu ka komo nan duniya to shine rikicin wannan zane ya fito to ku ji dai wanda aka aiko da sakon shine yayi sallah ya zo ni dai ku mu gane karatun nan kawai mu auna mu mu auna sahabbai a nan kawai wataƙila daga nan ne za ku ga maganan da na ce kwatankwacin mu da su kama a shiga sahara mutar da sawu ya ɓace amma wahalar neman su a sahara ya sa a ce to mu bi su a tara mutane ku je duk inda kuka shiga ku shigar da waɗannan masu bin naku to wataƙila yanzu zai fito aka tafi a sallar bada ya yi sallah a kuma sun majalasa manzon Allah ya zauna hatta idza kana min ad-duha hatta da hanzu yayi kaji mallan zani yana zauna cikin masallacin nan hatta da rana ta daga sai aka fito karancin kosar da za a ce rana ta daga din nan shine suka ce rana ta hudo sannan ta ɗaga gwargwadon kotan maki sai aka ce yanzu munan makin wake da shi ma balle ya gano ranar ta ɗaga ta kai kotan maki su wanda addinin ya dame su sosai sai suka ce suka ce bari su auna yaushe ne daidai kotan maki za a ce rana ta ɗaga kotan maki wasu masu nasu da yawa suka ce idan rana ta hudo to shikenan sai a ƙara minti sha biyar bin baz rahimahullahu ta'ala ya ce in an ƙara minti goma ma ya yi minti goma minti sha biyar bayan hudowar rana to sai ka ce to ranar kuma yanzu ba ka ganin ta sai aka yi wata a kalanda a kwatanta ma yadda za ka gane lokacin hudowarta da lokacin da za ka abin nan yanzu aka ce tana hudowa kamar karfe bakwai saura minti takwas yanzu rana na hudowa karfe bakwai saura minti takwas to in ka ɗauki karancin ba sai ka ce bakwai da minti biyu ba ka ƙara minti goma kenan bayan ta hudu ka yi zama ka yi azkar ka yi tasbihat ka yi tahmida ka yi istighfari ka karanta qur'ani gurgurda abin da ya soka gare ka bayan nan sai ka tashi kai sallah raka'a biyu ba da ita in kai raka'a biyu kadai ma in ka ga dama ka ƙara in ka ga dama domin san da makaranta cewa in an ce salatu shuruk da salatu duha duk ɗaya ne kawai bambancin su wannan an ce shuruk an ce duha duka ma'ana ɗaya ake nufi sau za ka in ka ɗau biyu ko ka ɗau hudu ko ka ɗau dai gwargwadon bukatar ka gwargwadon kuma uzurin da ke gabanka sai ka yi aka ce kana da lada kamar wanda ya hajji da umra ta mata ta mata ta mata manzon Allah sai da mai ta so uku babu mai kudin da zai fi ka samun hajji hajji hajji a wannan wani a irin wannan inda za ka yi wannan aiki domin hajji sai shekara shekara umra ko kullum mutum zai je to ya fi ka dan kai ma in kana yi kullum sai dai shi da ya je mubashara wancan tunda kamanta kai tasbihi ne shi ya je mubashara ba za a hada wannan mubashara aiki kai tsaye da wanda aka kwatanta ba ba san ko an gane shi ne wanda ya je aikin kai kamar yanzu wanda aka ce ya yi aikin alkhairi ko ya yi jihadi ko ya wani abu sai aka ce kamar wanda ya kwana ne yana sallah ko ya kwana yana azumi to kaga ba an kwatanta wani to wanda ya kwana yana sallah yana kwana yana azumin nan shi kuma ya yi kuma ya yi wasu aikin ka kamo shi kamar wanda aka ce ne idan bai tashi ya kiyamun laili ba amma ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasul aka ce kamar wanda ya tashi da dare ya sallah ya kama wanda ya mubasharin kai tsaye daga abun nan ba kai da ka tashi kai sallah kuma ka hada da waɗannan din ya kamo ka kaga akwai bambanci ko to shi nake ne wanda ya aiki mubashara abin da nake nufi ya fito ko na wallahi barakallahu fi ko ya karshen talauci ya karshen talauci ko ya karshen ya karshen gandanci ganda ya karshen karshen kasalanci zamu ce ko komi kazalar ka da rashin eh sakaki yawa ya karshen sakaki a ce karanci kai so daya har sai waye kai kai so daya a sati in ba za ka iya yi kullum ba yace to in ta ɓaci kai so daya a wata in ta ɓaci ka yi so ɗaya a shekara in ta ɓaci ka taɓa yi a rayuwarka ko so ɗaya ne abin da bai da muhimmanci har ai mai waɗannan maganganun in ka ta ɓaci ma duk sati ayin aiki kake zuwa ko ina kake zuwa akwai ranar hutu ba sai ka shirya ma ranar ba gobe aka zauna in ka zo wannan ta gagara a wata ka yi so ɗaya in ta gagara a shekara ka yi so ɗaya in ta ɓaci to a rayuwarka ka taɓa yi ko so ɗaya wani kuma bai taba yi ba yanzu kamar masallacin juma'a ne wani tun da uwarshi ta yi ba bai taba zuwa masallaci ba kafin liman ya hau minbar kullum sadda zai je a kan titi ke sallah ya taso ya ta dariya yana cewa kuma komi ya samu ta samu karya kuma da kuɗi ake rabawa sai zai fi kowa zuwa da wuri to mu tafi dai kada dare mana hanya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallah asuba ya zauna har rana ta daga hanki yayi aka ce basika rasulullah to abinda nake so ku lura da fa aka yi sallan nan manzon Allah ya sallah asuban nan ya zauna suka ga ya zauna bai tashi ba bai fita ba ba wanda ya fita sallallahu alaihi ba wanda ya fita daga cikin masallacin nan ba a rubuto mana ko wanda ya tashi dan ko za ku ji ai in akwai wanda ya fitan za a ji a ƙarshen magana dhahika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya dariya waje lasa makanahu manzon Allah ya koma ya janna nan zaune a wannan wurin hatta salla al-ula wal asr wal maghrib kuji har yayi sallah ta farko bayan asuba yana nan zaune a malam sani ka bude ido sosai ka gane a wannan nan kada mu tafi ka dawo da mu baya yayi sallah mu muka fara cewa yayi ta wace ce ta farko a dama daga asuban aka fara lissafi sallah asuba ce sai yayi zaune a masallaci har hanci ya daga sai aka ga yayi dariya a ba mu ce ba ba mu ce ba sai muka yi cewa aka yi zaunawa ya yi a wurin da ya salla asuba har sai da rana ta ɗago wancan karatun gefe ne na koma ne mana shi na namu daban amma shi da ya yi sallan asuba cewa aka ya zauna wuri yana nan a wurin da yake zaune har sai da rana ta ɗaga hansu ya yi sai aka ga ya yi dariya da aka ga ya yi dariya sai ya zauna a wannan wurin da yake bai ƙara ce ma kowa komi ba har ya yi sallan farko ya yi a zahar kenan yayi azhar yayi la'asar bai ce kowa koyi ba yana zaune suna zaune yayi magriba yana zaune suna zaune ba wanda ya tafi gida su matansu su ke auren matan ba matan ke auren su balle su aiko a kira su ko ko ba su da mata ba su da yaya to ba su aiko ba tunda suka ji manzon Allah na zauna a masallaci zai fito ba mazan su na can sun san kawai akwai wani abu da ya fi karfin nasu ba maganar su aika a kira ba maganar su aika su ce ka kawo kudin biredi ina nuna ma abin da zai faru ne inda mu ne abin da zai fitar da kai daga masallacin kana zaune za ka aiko ta ce ko ta zo da kanta sai yau ka kaji abin kuma ya kuke ko sai zai kare eh to ya za a yi mamu kaji cewa manzo Allah yi kuma haka ya kamata cewa kada wani ya tashi daga masallaci in an sallame daga sallah kada wani ya tashi daga wurin da yake ko ya motsa ya juya har sai na biyo sai manzo Allah ya gama ya biyo to ne yake nuna ba matsala a sallan ba komai an kammala an gama amma yanzu in juni da an sallame daga sallah in aka yi kamliya wani sai ya riga ya kai can sai dai ya biyo ya faɗi wani ma ya kai waje sannan ya biyo da gudu ya dawo ce nan ya ga an yi sujada kan fadiya to ai mu fa da to kuma ma mutane da ake sallama daga sallah ga sun yi zambur ko suna ta tashi suna ko wai sa su wai ta tashi sallah azuban da aka ce ka a tashi ga abin da za a yi wani da an sallame daga sallah sai ya gobe ya tashi koma baya ya bata wannan gaba ɗaya wannan ladar da zai samu shi banda shi wai sai ya tashi daga nan ba an ce kafin mutum ya nade kafa yayi waɗannan askafi shi daga sallamewa daga sallah yayi go ya tashi a koba baya ya rusa komi wasu jahilci ne wasu girman kai to dai mu ta tafiya dai mu gani abun yana cike da abu sai dai mu yi abin da zamu iya kawai tunda ma har lokaci ya kare aka taho aka ce sai yayi magariba kulla zalika la yatakallam duk a wannan lokacin annabi bai magana yace ma kowa komai ba a tafi dai hatta sallal isha al akhirah har sai da ya sallar isha ta karshe sun fa daga sallar asuba thumma qama ila ahlihi sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi gida ya nufi wurin iyalinsa فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه كل رسول الله sai mutane suka taru saboda sun san matsayin sai na abubakar suka ce tambaye mana manzon Allah ne ya faru ma sha'anuhu sana'a al-yawma shay'an lam yasna'ahu qattu suka ce tambaye mana manzon Allah menene al'amarin sa yau ya yayi wani abu wanda bai taba yi ba da kai ba mu taba ganin yayi haka ba a ce ai sallah asuba ya zauna a masallaci har sallar isha'i sannan ya tashi shiga cikin gida da mutum ganin haka ba fa qala na abubakar ya ce na zan tambayo mana saboda haka shi kenan a urida a shi yanzu kenan abubakar ya tambayo ko sai annabi ya ce masa ya amsa da aka tambaya sai ce urida alayya ma huwa ka'inun min amri dunya wal akhirah sayyidina abubakar ya tambaye shi sai ya ce an gitta man ne abin da zai faru gaba daya na duniya da na lahira wato lahira aka dauko aka baje mai yaga duk abin da za a yi a lahira sai da aka nuna mai sannan duk abin da za a yi a duniya tun daga farko har karshen bayansa duk abin da zai faru a duniya aka nuna masa wannan abin da ya kalla kamar yanzu inda yanzu ne sai a ce mutum ya kalli kamar wani majigi tun daga farko har ƙarshe aka nuna mai lahira tun daga farko har ƙarshe aka nuna mai abin da zai faru a duniya ya gama kallo a san da yake zannan nan bai magana bai ce ma kowa komi kallon me zai faru kawai yake a lahira kallon me zai faru kawai yake a duniya an nuna mai na duniya an nuna mai na lahira ya ce saboda haka an gaya mai ya ce fa jumi'al awwaluna wal akhir wal akhiruna bi sa'idin wahid an nuna masa daga cikin al'amarin da zai faru a can an tara na mutanen farko da na ƙarshe a wuri ɗaya hakan talaku ayin ila adam alaihi salam mutane suka ji matsatsi ya dame su har suka tafi wurin annabi adam wal arq yakadu yulzimuhum gumi ya kusa ya lullube rufe kowa kowa gumi ya wasu da yawa gumi ya kusa ya kawo masu ya masu ya masu ya suna wannan abu ya masu ragama ya masu ya masu linzami ya masu linzami a baki ya zo daidai saitin baki gumi ya kusa rufe fa qalu ya adam mutane suka ce ya adam anta abul bashar kai ne asali baban yan adam istafaka Allah ai Allah ya zabi istafaka Allah Allah ya zabe ka ishfa'lana ila rabbika ka je ka nema mana ceto wurin ubangijinka dan mu ji sauki an shiga cikin tsanani wa qala qad laqitu mithla alladhi laqitu yace ni ma na hadu da irin abin da kuka hadu da shi din ai an tuntuya ni ma na yi ba daidai ba na taba safawa kamar yadda ya zo nuna saboda haka abin da ya same ku ya same ni ne ma in taliqu ila abikum ba'da abikum ku tafi wajen wani baban naku bayan ni banda wannan baban naku ku tafi wajen wani baban ku shine annabi nuh alaihi salam ila nuh inna allaha astafa adama wa nuhan min allah tabaaraka wa ta'ala farko cewa inna allaha astafa adama wa nuhan kaga shine nabi kenan allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuh wa ala ibrahim haka nan ya zabi iyalan ibrahim da shi ibrahim da iyalan gidansa ba wa ala imran da kuma iyalan gidan Imran wanda an yi magana su ma kansu Allah ya zabe su alal alamin akan halittu gaban bayan Allah ta kai gaba daya saboda haka yanzu ana zabo wanda za a yi bayan talikuna ala nuh alaihi salam sai mutane su tattaru su tafi wajen annabi nuh alaihi salatu wassalam wa yaquluna isfa lana ila rabbik ka nema mana ceto wurin ubangijinka tabaraka wa ta'ala fa innahu safaka Allah domin Allah ya zabe ka واستجاب لك في دعائك sannan ya ansa ma addu'arka da ka roka dan haka Allah na ji da kai falan yada ala al-ard min al-kafirin diyara da kai roko guda ɗaya kawai kace rabbi la tajal wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara haka ce da kai haka nan nan take Allah ya karban ma saboda haka yanzu wannan irin addu'a muke so kai mana takkabar kowa a dan wancan fa yaqulu laysa dhalikum indi wannan abin da kuke nema ba wuri na yake ba ba zan iya ba saboda haka sai dai nuna muku hanya ku gaba wamtaliqu ila ibrahim ku tafi wajen annabi ibrahim fa inna allaha takhadahu qalila Allah ya zabe ki badadayin sa Allah na son shi yana daga cikin zababbun bayi ku je wurin sa wa antaliquna ila ibrahim alayhi salam sai mutane su nufi wajen annabi ibrahim fa yaquluna ay fa yaqulu laysa dhalikum indi shi ma za a gaya maka yace wannan abun ba hannuna yake ba fantaliqu ila Musa alayhi salatu wassalam ku tafi wurin annabi Musa fa inna Allah qad kallamahu taklima domin shi baki da baki suka rika magana da Allah Allah yayi magana da shi baki da baki ba a aiko Jibril ya kawo masa sako baki da baki suke magana da Allah Allah shi ya san yadda yake yi magana da shi Allah kuma shi ya san yadda shi annabi Musa ke jin magana saboda haka wannan shine وينطلقون إلى موسى عليه السلام sai mutane su nufi annabi Musa fa yaqulu laysa dhalikum indi shi ma yace wannan al'amarin naku ba a wuri na yake ba walakin intalaqu ila Isa ibn Maryam ku zo nuna muku hanya ku je ku samu annabi Isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul to da ka ku je wurin shi fa innahu kana yubru al-akmaha wal abraz wa yuhyi al-mauta in Allah ya bashi mu'jizoji masu girma yubrihul akma yana warkar da wanda aka haifa ba rami ido ma makawo wal abrasa da kuturu wanda yake da cutan baras cikin sa ya lalace wa yuhyil mauta kai yakan raya ma matattu da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ta zurin annabi Isa fa yaqulu Isa alayhi salatu wassalam laysa dhalikum indi wannan munasaba nake so in yi mai sheik na wannan wannan wannan sheik rayu daura addu'a Allah ji kai Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana cikin bayin sauran da Allah ya karbe shi wurin shi na fara jin wannan hadisin ne wannan hadisin da ake magana na shafa'a lokacin ana wazin kasa sai a zuwa abun nan din so wurin sa na taba jin wata rana ya ce bari ya karanta mana dogon hadisi na ceto yanda za a bunnan yayi wa'azin sa akan wannan sannan muna yaran sannan wurin sa na fara ji to in na zo karanta wannan hadisin sai in tuna Allah ya ji kansa to wannan shine abin nan din da za ku gani da aka ce ko ranar nan sai da naga Dr. Abubakar ga wannan can da jigawa wannan Dr. Abubakar birnin kudu rahimu wannan ya zance mashi rahimahullah yana raye shi shi ba sai da naji wata munasaba irin wannan dalilin wannan yace Allah ya ji kai Sheikh Rabi'u Daura akan wannan abun yace wurin su suka fara jin in ya zo wajen wa'azi yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama galibi ne zai wa'azin sa duk inda ya zo mukaddima sai yayi wannan yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama to sai wannan maganar sun ne fara ya fara ya fara wazi sai sai su ma wurin sa suka fara ji suka ji wannan kaga irin wannan shine mutum ya ba asaran qabla rahi to Allah ya taimake yake ba wani gurbi da ana nan ana nan na alkhairi ne zai sa wata rana a tuno da shi ta dalilin wannan mun masa adda to haka wannan shine babba abu to shi ma sai ce laisa wa ya wannan ba fa yaqulu isa alayhi laisa dalikum indi wannan ba wuri na bane shi ma walakin talaku ila sayyidi waladi adam yanzu ku tafi zuwa ga shugaban ɗan adam gaba daya a nuna muku hanya fa innahu awwalu man tashaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah domin shine farkon wannan rana wannan kasa za ta fara tsagewa ya fito ranar tashin alkiyama shine annabi sallallahu alaihi wasallam in taliqu ila muhammad ku tafi zuwa ga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falyashfa lakum ila rabbikum ku ce ku je ya nema muku ceto wurin ubangijin ku shine zai yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yansalifuna ilayya sai mutane su tunguma su taho wurina wa ati jibrila idan suka zo ni kuma daga nan sai in tashi in nufi jibril in ce jibrila abu fa ya baci komi ya lalace mutane sun tafi wajen annabi adam da turo su wurin annabi annabi annabi annabi annabi wani wa muka fara annabi no an je wajen annabi no ya tura mutane wajen annabi ibrahim an je wajen annabi ibrahim ya tura mutane zuwa wajen annabi musa an je wajen annabi musa ya tura mutane zuwa wajen annabi isa har ƙarshe dai mutane sun tsunguma sun taho wurina saboda haka jibril ya za fa ya fi jibril rabbahu jibril shi kuma zai sake tafi wurin allah tabaraka wa ta'ala fayaqulu sai dallam sai Allah ya ce yi masa izini ka ce zo Jibril ya je ga manzon Allah an nema mai izini a ce ya iso sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ma bayan ka ba shi izini ka ce ya shigo kafin ya shigo wa bashirhu bil janna kai masa bishara da aljanna tukuna ka ce mai kai aljanna ka ta musamman ce an ce a fara gaya ma ka zo za ka nemi abun nan kai ba yanzu ba taka an gama da naka aljanna ka tana nan ta musamman amma yanzu kuma an baka izini shigo kuma ka nemi ni ka zo nema amma kai aljanna an ga an gama naka sallallahu alaihi wasallam qala fa yantaliqu bihi jibril sai jibril ya tafi da shi har ya kai shi wani wuri inda ake so fa yakhru sajidan hat ko qadara jumu'at sallallahu alaihi wasallam kuma sai za nake ce maka wani wani zan ce inda Allah ya ce to zai zauna ya yi sujada ya sa goshinsa ƙasa gwargwadon yadda za a yi sallar juma'a gama ina fata an gane kai yanzu malam auna ku dubi matsayin manzon Allah ku dubi inda aka je ku dubi sai da aka yi mai izini jibril ya zo ya shigar da shi sannan da ya je ya faɗi sai da ya sujada ba wata magana farko da ya shiga kawai faɗuwa ya sa goshinsa ƙasa bai ɗaga ba gwargwadon yadda za a yi sallar juma'a gaba yana ƙasa wurin Allah ba wasa bane sun mai qulu Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ne Allah zai yi magana yace ya Muhammad irfa ra'sak ya Muhammad daga kanka sallallahu alaihi wa sallam qul tusma' faɗi abin da kake so ana ji za a ji washfa ku shaffa nemi ceton da ka zo nema za a baka fa yarfa ra'sahu sai annabi ya daga kai sallallahu alaihi wa sallam fa idza nazara ila rabbih kharra sajida hadara jum'atan ukhra duk lokacin da ya daga kan shi ya kalli Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ƙara mai da kashi kasa gurgurdan sallar juma'a ku auna wannan matsayin ku auna wannan adara irin daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku duba yadda manzon Allah alaka shi da Allah ku kalli matsayinsa duk sanda ya daga kanki ya daga sama ya duba zuwa ga Allah tabaraka wataala sai mai da kanshi kasa ويأخذ جبريل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك في الله يقال شيء مشي يا من يا رسول الله دقا كنك دقا كنك ليه sai daga kul wa kul tusma faɗi abin da kake so za a baka wa sha'tu shaffa ka nemi ceton za a baka wa yadhhabu bi qafadida annabi zai ƙara sunkuyawa zai ƙara komawa ƙasa wa yaqulu wa ya'khudhu jibril bi da'ati sai bi tab'ati bi tab'atai sai jibril ya kama kafadinsa kamar misali a ce yanzu kamar yadda ladan ya sunku ya haka yayi haka zai kasa sai wani ya kama shi ta kafadinsa baya ya dawo da shi ya zauna ba je su jadan makon gan shi nan kasa abbaba bi sukunil ba'i wa wasatul abd shine tsakiyar damtse nan wurin ya kama mai daidai nan wurin ya riko shi kenan ya dawo da shi ya zauna da shi ba an tiyaji da haka sujadan nan zai yi ta uku kenan ya tsara yayi ya maimaita zai koma sai ya kama shi sai ya dawo da shi ya zaunar da shi sai ya ce ina ne ko wa yaftahu Allahu alaihi min ad-du'a daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai buɗa masa wata irin addu'a bayan ya an tsaye da shi yanzu sai a gaya mai wata addu'a da zai yi lam yaftah ala basharin qattu lam yaftah wanda ba a taba gaya ma wani dan adam wannan addu'an ba kwata kwata tunda ake ba a taba ba wani dan adam labarin wannan addu'a ba sai a gaya masa sai a sai a kira sai a sai a gaya masa a ce karanta sai ya fara karanta wannan addu'a wa yaqulu ay rabb sai al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabb ij'alni sayyida walad adam wala faqar ya Allah ka sanya ni an yi tsallake ja'altani sayyida walad adam wala faqar ka sanya ni ni ne shugaban yan adam gaba daya amma ba alfahari nake ba wannan matsayi ne kai ka bani ka sanya ni ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya wa awwalu man tanshaqqa anhu al-ardu yawm al-qiyamah kuma ni ne farkon wanda kasa ta tsage ya fito kanan tashin al-qiyama wala fakhar sana al-fahri hatta innahu la yaridu alayya al-hawd aktharu ma bayna sana'a wa aila har akai man alkawari an bani tafkina nisan shi ya fi nisan sana'a zuwa aila gari ne duka garuruwa ne ثم يقال sannan bayan haka nan sai a ce hudu siddiqina wa yashfa'una kira su jikai su ma su ceto ga waɗanda ake kira su thumma yuqalu hudu al-anbiya fa yaji'u an-nabiyyu ma'ahu al-asaba aka ce a kira annabawa su ma sai wani annabi yazo yana da wasu jama'a da dan yawa wan nabiyyu ma'ahu al-khamsa wa sitta wani annabin ya zo an ba shi mutum biyar ko mutum shidda wani nabiyu laisa ma'ahu ahad wani annabin ya zo ba kowa saboda ba wanda ya bi shi wasu imani da shi ba in ma ba wanda suka kashe ba ne wasu bayan ma ba su imanin ba kashe annabin suka yi wani annabin zai zo ba kowa ba wanda ya bi shi duk kiran da ya ba bi shi ba sun mai kalo wanda shuhada shuhada sannan a ce a kira shahidai wa yushfa'una su ma a ba su ceto fi man aradu ga wanda suka so su ta su ma ba fa idza fa'al fa'alat shuhada dalika idan wa to shahide suka yi wannan ya qulu Allah jalla wa ala daga nan Allah sai ya ce ana arhamur rahimin ni ne mafi tausayi masu tausayi adkhulu wa udkhilu jannati man kana la yushriku bi shay'a ku shigar da wanda bai hada ni da kowa aljanna ta ويدخلون الجنة في متابعة تشرع الجنة قال ثم ريد ثم يقول الله تعالى انظروا في النار sannan Allah ya ce ba ma'adannan bayan Allah ya ce ku duba cikin wuta hal fiha min ahadin amila khairan qattu ku duba a cikin wutan nan akwai wani wanda yake da aiki ya taba aikata alkhairi guda ɗaya ko a rayuwarsa sau ɗaya ku duba cikin an samu fa yajiduna fin nari rajulan yuqalu lahu sai aka samu wani mutum a cikin wuta aka ce masa ana ta fitar da mutane ana ta fitar da mutane aka kai ga an samu wani mutum aka ce hal aminta khairan qattu tunda kake ka taba aikata alkhairi wa yaqulu la yace shi bai taba aikata alkhairi ba ko dai bai da komi ghaira anni kuntu usabihu an-nasa fil bayt sai dai ni kawai na kasance ina ma mutane rangwame wajen ciniki duk in an zo ciniki nika yi wa mutane rangwame in sauƙaƙa masu masu sauƙi wajen ciniki in masu rangwame sai in sauƙaƙa masu sai ƙolin lahu ismahu li abdi ka isma'ihi ila abihi ku sau ku yi ma bawa na rangwame kamar yanda yake ma bayi na rangwame shi ma ku yi mai rangwame ku duba fa shi ya ce bai da alkhairin komai ya sani amma kawai shi kawai yanzu abin da ya cece shi yana yi wa mutane rangwame in ana ciniki yana wa mutane rangwame da aka yana wa mutane rangwame in ana ciniki sai masu rangwame to shi ma yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai mai rangwame dalilin haka zai masa rangwame shi ma tunda yayi ma bayan sa rangwame al ismahu lughatan fi sama wal musabaha al musahala kenan shine sauki yana so ka sama mutane na harbin kasa ثم يخرج من النار آخر ويقال له sannan a fitar da wani daga wuta shi ma a tambaye shi a ce hal aminta khairan qattu ka taba aikata alkhairi gaba ɗaya a rayuwarka fa yaqulu la ghaira anni kuntu umirtu waladi sai dai ni na umarci ɗana ban taba aikata alkhairi ba wannan yasa lokacin da na zo mutuwa sai na umarci ɗana na ce mai idza mitu fa ahriquni bin nari thumma tahanuni na ce in na mutu ku kone ni da wuta sannan bayan haka nan ku nike tokan ma gaba ɗaya a nike ta hatta idza kana ay kuntu mithla al-kuhli hasse in na zama kaman kwalli ina an nike tokan ta ta yi ridis ta yi laushi sosai yace izhabu bi ila al-bahr to ku je teku ku je ku samu lokacin da ake iska fadaru ay fadurruni sirri ku watsar da ni cikin iska a wannan lokacin ina fata ana gane sai ai masa haka shi kuma fa qala Allahu lima fa'alta zalika Allah ya tambaye shi sai kai ko me yasa kai haka ya ya aka yi kai ma kanka wannan kaje kai kaje ka ce ka ce wa aje ka ce ka ce ka qala min makhafati kai sai Allah saboda tsoron ka kawai ina tsoron mu haɗu saboda na san ni ban da komi fa ai abin da ake nema yazo فيقول انظر الى ملك اعظم ملك kuje ku duba an gama da wannan ko aka ce shi daga nan Allah gafarta mai da yace an koma wannan hadisi sai to tsoron da kake yi game da tsoron haduwa da ni ya sa kuma na gafarta ma sai a ce ku duba zuwa ga mulkin wani sarki wanda ya fi mulki fa inna laka shi za a ga ma shi za a ga ma wannan ne fa yaqul sai a ce unzur ila mulki a'zam mulki malikin ka duba mulkin wani sarki da ya fi girma duk wani sarki da ya mulki wanda ya fi girma kwatanta wane ne ka nemi irin mulkinsa ko a gaya masu wanda za su yi masa aikin sai ku duba mulkin wani sarki da ya mulki wanda ya fi kowa mulki sai a gaya masa shi a ce yanzu kalla ka gani cikin sarakuna wane ne ka sani wanda ya fi kowa mulki fa inna laka mithlahu wa asharati amsalihi to an baka mulkin irin wannan sarkin kuma an linka ma sau goma malam sani bai fito ba ko ya fito fili ko barakallahu fi sau da ka za a ce mashi shi kudu ba wannan bai da komi ga abin da ya yi kawai ya ce yanzu tsoron da yake haduwa da Allah ya sa kawai ya ce to a je a sheke a yi abin na shi aka ce to shi kenan me yasa ka yi tsoron Allah ka ce to ai shi kenan yanzu ka duba mulkin wani sarki da ya fi kowa mulki a duniya to an baka irin shi kuma an linka ma na shi to goma fa yaqulu lima taskhar bi wa anta al-malik shi ma bai yadda ba ma bai yadda ba da aka ba shi wannan matsayin yaji an ce an ba shi mulkin wani sarki da ya mulki sannan an ba shi linki so goma haba mala sai ce ya Allah ko dai izgili ake man ya za a kai man izgili bayan kai ne mamallakin kowa ba ni irin wannan matsayi wani ne فذلك الذي بحثت منه من الضحى wannan shine lokacin da kuka ga nayi dariyar nan to mu wannan za mu tsaya saboda dadin abu sai gobe a ba ga mai ba eh aba an kawo inda annabi yayi dariya ba Allah sani yayi tun daga sallah asuba da hanci yayi ba sai yayi dariya ba yace to daidai inda kuka ga nayi dariyar nan daidai sadda wannan bawan ya samu wannan matsayin da yayi wannan magana shine abun ya bani dariya ne dariya to gobe za mu ji sauran daga Huzaifa in kaddara Allah da nazaka nakabi bi hada Allah ya taimake mu wannan matsayi babban matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yawaita yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sallallahu ta'ala alaihi wasallam سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وفجر قلوبنا ونفذ ضمائرنا وحفظ أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اجتنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون